ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا معاشر أهل الإيمان والقرآن لقد خلق الله وأخرج أحمركم وأسودكم وأبيضكم وحنطيكم وأسمركم من نسل واحد من نسل نفس واحد وهي آدم عليه السلام فهو أبوكم جميعا وخلق أمكم حواء الكريمة من أحد أضلاعه كما قال جل شأنه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء ثم لحكم كثيرة وجلية ثم لحكم كثيرة وجليلة جعلكم سبحانه شعوبا وقبائل وعشائر وأفخاذا صغيرة وكبيرة وفارق بينكم في الألوان واللغات والأجساد طولا وعرضا ووزنا وجعل أكرمكم عنده وأقربكم إليه أتقاكم وهو أكثركم طاعة وانكفافا عن المعاصي وليس وليس أكثركم قرابة وقوما ومالا وولدا ولا أميزكم بلادا وثروة وطبيعة ولا أقواكم سلاحا واقتصادا ولا أشرفكم نسبا وصهرا حيث قال سبحانه يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير وقال في آية أخرى وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون وحكم جل وعلا وحكم جل وعلا بأخوتكم جميعا في الإيمان وإن اختلف آباؤكم وأمهاتكم ولغاتكم وألوانكم فقال سبحانه إنما المؤمنون إخوة وأذاع ذلك وأشهره رسوله إليكم في أعظم مجامعكم وهو الحج فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه خطب الناس في وسط أيام التشريق في حجة الوداع فقال عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا أحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى ألا هل بلغت فقالوا بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أيها الناس فمدار الأفضل أفضلية عند الله والقرب منه على تقواه بالقيام بما فرض والتتميم بالسنن واجتناب ما نهى عنه وزجر لا على نسب ومال وشرف وجاه وقوة وعشيرة وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه وكان خيار الناس عند الله بالإسلام والعمل بشريعته والفقه في أحكام دينه وبذلك يتفاضلون ويلتفعون وفيه يتنافسون حيث صح أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس فقال أتقاهم فقالوا ليس عن هذا نسألك فقال يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله فقالوا ليس عن هذا نسألك فقال فعن معادن العرب تسألون خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا وصح أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بعسفان وكان عمر يستعمله على مكة فقال من استعملت على أهل الوادي فقال ابن أبزة قال ومن ابن أبزة قال مولى من موالينا قال فاستخلفت عليهم مولى قال إنه قارئ لكتاب الله وإنه عالم بالفرائض فقال عمر أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين معاشر أهل الإيمان والقرآن علام هذه الأقوال العنصرية والأفعال الجاهلية والاحتقارات الطبقية والازدراءات المناطقية والافتخارات القومية والعصبيات القبلية والعشائرية التي تصدر عن مسلم مع أخيه المسلم وتتكرر منه كثيرا حتى اشتدت في الأنساب واستشرت بين البلدان فوسعتها الألوان والأموال والجنسيات واللغات واللهجات وتربى عليها الأجيال ولم يسلم منها الصغار والنسوان ورأى أهلها أنهم طبقات أعلى من بعض أعلتهم الأنساب ورفعتهم المناصب والجاه وكبرتهم الشهادات العلمية والوظائف العالية والأموال والتجارات واستأسدوا بالذكاء والنباحة والبديهة العالية وحسن المنطق والفهم حتى لكأن غيرهم دونهم بمراحل وتحتهم بمفاوز وباتت طوائف من العرب المسلمين تنتقص إخوانها من غير العرب وطوائف من غير العرب المسلمين تنتقص إخوانها من العرب وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أهل الإيمان وزجرهم عن ذلك كله فقال كونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه وثبت أنه صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم فتح مكة فقال صلى الله عليه وسلم أما بعد أيها الناس فإن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية إنما الناس رجلان بر تقي كريم على ربه وفاجر شقي هين على ربه ثم تلا قوله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ويعني صلى الله عليه وسلم بعبدية الجاهلية الكبر والتفاخر الذي يكون منهم على غيرهم في الجاهلية بأحسابهم وأنسابهم وأموالهم وما يزعمونه من فضل أو شرف أو مكانة أو جاه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وقال جل شأنه يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين معاشر أهل الإيمان والقرآن لقد صح أن أبا ذر الغفاري رضي الله عنه كان يكسو عبده ومملوكه مثل ما يلبس نفسه من الثياب فسئل عن ذلك لأن صنيعه هذا خلاف المعهود من الناس مع رقيقهم فقال إنه كان بيني وبين رجل من إخواني كلام وكانت أمه أعجمية فعيرته بأمه فقلت له يا ابن السوداء فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم فأطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية أي فيك خلق من أخلاقهم وهو التعيير والتنقص بالآباء والأمهات بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد غلظ شديدا في شأن الطعن في أنساب الناس وعيبهم بها وتنقصهم وتعييرهم فصح أنه صلى الله عليه وسلم قال اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت أكرمني الله وإياكم بنفوس خالية من الكبر والحقر والحسد وجملنا بصالح الأخلاق وجميع وجميل الأفعال والأقوال إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخوة الإيمان والإسلام فإن مما يوسف له ويحزن بسببه وتضيق الصدور به بقاء هذه العنصرية وخصال الجاهلية وخصال جاهلية الكفر الأولى في أعداد غفيرة جدا من أهل الإسلام من العرب والعجم تسمع منهم كثيرا وتشاهد في أفعالهم باستمرار وكبرها حدثاء الأسنان وسفهاء برامج التواصل الاجتماعي الذين يكتبون بأسماء مجهولة ليطحنوا المسلمين ببعض ويزيدوا من تفرقهم واختلافهم وتباغضهم حتى وصلت بين السكان ومناطق البلد الواحد والقبيلة والعشيرة الواحدة ولقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببقائها فصح أنه صلى الله عليه وسلم قال مكرها لنا هذا وزاجرا لنا عنه أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة وصح أن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا أرى أحدا يعمل بهذه الآية يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم فيقول الرجل للرجل أنا أكرم منك فليس أحد أكرم من أحد إلا بتقوى الله ألا فاتقوا الله عباد الله وكونوا مع بعضكم كما أوحي إلى نبيكم صلى الله عليه وسلم حيث قال إن الله قد أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد وأصلحوا قلوبكم تصلح لكم أحوالكم وتنافسوا على تقوى الله وطاعته تسألوا في الدنيا والآخرة قال تعالى وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم سئل أي الناس أفضل فقال كل مخموم القلب صدوق اللسان قالوا صدوق اللسان نعرفه فما مخموم القلب قال هو التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد بايعك يا أخويا مسلمي خطبة متيوم daga wannan masallaci mai albarka masjidul imam bukhari rahimahullahu ta'ala da ke wannan unguwa ta rauda kwatas a nan cikin garin bauchi jihar bauchi a wannan rana ta juma'a yau muna tara ga watan almuharram hijirar manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekara 1446 wanda yake daidai da hudu ga watan bakwai shekara ta 2025 miladiya wannan huduba ta mu ta yau za ta yi mana magana ne insha Allah ta'ala akan wata mummunar ɗabi'a wadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya hane mu da aikata ta kuma ya ja kunnen mu ya gargade mu gargadi mai tsanani akan wannan ɗabi'ar wannan ɗabi'ar ita ce kabilanci da nuna fifiko tsakanin wani da wani saboda kabilansu ta bambanta dan ni ina kabila kaza ni bahaushe ne in ji cewa duk wanda ba bahaushe ba mutumin banza ne ko din kana ba fulatani ka ji cewa duk wanda ba ba fulatani ba ne mutumin banza ne wannan ɗabi'ar ɗabi'a ce ta jahiliya wadda ta shigo cikin al'ummar mu a yanzu al'ummar musulmai wadda ta koma tana yaduwa har wasu suna ikirari suna iddi'ai suna fitowa fili domin su kira zuwa ga wannan mummunan ɗabi'a wacce annabi sallallahu alaihi wasallama ya karar da rayuwarsa yana faɗa da ita yana jin kunnen musulmai yana jin kunnen sahabbansa kada su kuskura su faɗa cikin wannan mummunan ɗabi'a abinda ya rage tattare da su a wannan ɗabi'an tun jahiliya annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi iya bakin ƙoƙarinsa wajen gusar da wannan ɗabi'an daga sahabbansa wannan ɗabi'ar bai kamata in manzon Allah ya yaƙe ta lokacin yana raye bayan baya nan ga sunnoninsa da hadisansa suna nan a cikinmu mu kuma mu ci gaba da raya ta ba Allah ka tsare mu ya ku yan uwa musulmai Allah shine ya halicce ku shine ya fidda ku launuka daban-daban da fari da baki da ja da mai kiba da siriri duka halittar Allah ce Allah shi ya halicci kowa kuma ya halicci kowa ne daga tsatsar rai guda ɗaya shine annabi adam alaihi salatu wassalam annabi adam shine babanku baki ɗaya sannan allah ya halicci mamarmu hawa'u alaihi salatu wassalam daga ɗaya daga cikin wato kashin haƙarƙarin annabi adam kamar yadda allah yake cewa ya ku mutane ku ji tsoron ubangijinku wadda ya halicce ku daga rai guda ɗaya sannan ya halitta matar wannan ran daga jikin wannan ran sannan daga su biyun ya watsa mazaje da yawa da mata da yawa duk wani namiji da ka gan shi ko mace ko bahaushe ko ba fulatani ko ba yarbe ko ba larabe ko inyamuri ko wani yare ne shi tsatsansa wannan mutane guda biyu ne annabi adam da kuma nana hawa saboda hikimomi masu yawa Allah maɗaukakin sarki ya sanya ku zama ƙabilu daban-daban ɓangarori daban-daban ya sanya ku zama dangi daban-daban ya sanya ku zama mutane daban-daban ƙabilu daban-daban manyan ƙabilu da ƙananan ƙabilu Allah ya bambanta tsakanin launukan fatarku ya bambanta tsakanin yarukanku ya bambanta tsakanin gangan jikinku ba don komai ba sai don saboda hikima tashi amma kuma ya ambata cewa fifikon fata da fifikon yare da fifikon launi da fifikon kabila wannan ba shi ke nuna wane ya fi wane ba a wajen Allah menene yake nuna darajar mutum a wajen Allah Allah ya ce ya ku mutane hakika mun halicce ku ne daga namiji da mace muka sanya ku zama bangarori daban-daban kabilu daban-daban don ku gane junanku Allah ya halicci wannan bahaushe ne dan in ya ga dan uwansa bahaushe ya gane wannan bahaushe ne Allah ya halicci wannan bafilatani dan ya ga dan uwansa bafilatani ya gane wannan dan kabila na ne ba wai dan bahaushe ya ji ni ne sama da bafilatani ko bafilace ya ji ni ne sama da bahaushe Allah ya ce li ta'arafu dan ku san junanku duk wanda ya ga dan kabilansa ya gane kabilansa amma Allah ya ce inna akramakum indallahi atqakum Allah ba ruwansa da bambancin kabilarku Allah ba ruwansa da bambancin fifikonku da wane ne ya fi matsayi a wajen Allah shi ne wanda ya fi tsoron Allah wanda ya fi wani tsoron Allah shi ne ya fi kowa matsayi a wajen Allah daga Allah baya ba ma mutum daraja saboda darajan kabilarsa kabila ba ta daga cikin abin da ke ba ma mutum daraja a wajen Allah domin inda kabila tana ba ma mutum daraja a wajen Allah da ba a samu wani cikin bakuraishi wani cikin kuraishawa dangin annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga wuta ba amma ga bafannin annabi nan ga kawunnansa nan suna wutan jahannama saboda me saboda ba su samu abin da ke ba mu mutum daraja a wajen Allah ba da haka kasantuwar sun haɗa kabila da jini da dangi da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wannan bai amfane su da komai ba wasu kuma waɗanda ba larabawa ba suka shigo cikin musulunci suka yi aiki ma musulunci kuma suka shiga aljanna irin su bilal irin su salmanul farisi ga sunan da yawa cikin sahabbai kowa in an faɗi sunan shi sai a jingina shi zuwa ga garinsu saboda a nuna maka cewa ba balarabe bane shi ba ba ƙuraishe bane shi amma ya samu daraja bayan wasu daga cikin shawa kuma larabawa 'yan kabilan annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya wulakanta su ya kai su wuta Allah ya kai su wuta ka duba ka ga irin darajar da Allah ya yi masu habbai mafiya yawansu wasu daga cikinsu ba larabawa ba ne wasu daga cikinsu ba larabawa ne dubi abu lahabin ka gani ba larabe ne ba ƙurai shi amma duk sanda aka kama sunan shi a cikin alƙur'ani da me ake kama sunan shi da tsinuwa tabbat yada abi lahabin wa tabba kasantuwarsa ba larabe bai amfanar da shi komai ba saboda bai samu abin da ke ba mutum daraja a wajen Allah ba haka ashe kenan in ka hankalta ba za ka zo kana bugun kirji da cewa ni ne kabila kaza ni ne kabila kaza wannan ba zai amfane ka ba a wajen Allah abin da zai amfane ka a wajen Allah shine nauyin imaninka da kuma ayyukanka na gari Allah ka samu wani lafiya Allah madaukakin sarki ya hukunta a cikin addini cewa ku zama ƴan uwa ƴan uwan juna imani ya hada ku daga ku zama ƴan uwan junanku koda kuwa iyayenku maza da mata sun bambanta Allah ya ce innamal mu'minuna ikhwa muminai ƴan uwan juna ne duk sanda mai imani ya ga mai imani to ya ga dan uwansa duk sanda wani mai imani ya ga dan uwansa mai imani to ya ga cewa wannan dan uwana ne kuma inda a ce a cikin kabilarsa ko a cikin gidansu akwai wadda ba musulmi ba ba mai imani ba wannan ba dan uwansa bane wane ne dan uwansa shine waccan da yake wata kabila ta daban amma yana da imani annabinmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ƙara ƙarfafa wannan bayanin ya shelanta wannan a mafi girman wajen haɗuwar musulmai shine aikin hajji annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tsaya a tsakiyar kwanakin ayyamut tashrik a hajjinsa na bankwana yace ala ayyuhan nas yace ya ku mutane ku saurara inna rabbakum wahid ubangijinku ɗaya ne ba ku da wani ubangiji bayan shi ba bambanci tsakanin ubangijin balarabe ko bahaushe ba fulatani ko inyamuri babu bambanci wa inna abakum wahid babanku annabi adam babanku ɗaya ne ala la fadla li arabi ala ajami wala ajami wala li ajami ala arabi manzo Allah yace ku saurara ku ji babu falala ba fifiko da balarabe yake da shi akan wadda ba balarabe ba ko wadda ba balarabe ba yake da shi akan balarabe wala ahmar ala aswada wala aswada ala ahmar babu fifikon da fari yake da shi akan baki ko baki yake da shi akan fari illa bi taqwa fifikon shine tsoron Allah darajar ku tsoron Allah daka babu ruwan Allah da wani balarabe ne wani ba balarabe bane kaga dai in kabila tana sa a samu daraja a wajen Allah da ya kamata duk larabawan duniya sun fi kowa falala haka ne ko ba ka ba amma kaga larabawan da Allah bai sa su samu daraja ba aka saukar da alkur'ani a gabansu manzan Allah sallallahu alaihi wasallama tare da su ya rayu a cikinsu ya taso duk wahayin da ake saukarwa na Kur'ani a cikinsu ake saukar da wahayin Kur'anin sun san inda ake saukar da wahayin kuma sun san gaskiya ne ga annabin nan suna ganin shi amma ba su musulunta ba ba su karba ba da aka ba su da wata daraja a wajen Allah ba su da wata daraja a wajen Allah amma mu musulmai da Allah ya taimake mu ya darajanta mu sanadiyar musulunci muka zo bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shekara dubu da yafi da ɗaruruwa tazara da ke tsakaninmu da inda aka saukar da ayoyin Qur'ani tazara mai nisa wasu daga cikinmu ma har suka mutu ba su san ina aka saukar da ayoyin Qur'ani ba ba su taba gani ba amma kuma sun yi imani kuma insha Allah ta'ala muna cikin masu daraja a wajen Allah me ya ba ka wannan daraja shine imaninka shine iya abin da zai baka daraja a wajen Allah subhanahu wata'ala da haka kenan ya ku yan uwa ashe abin da ke sa mutum ya samu falala a wajen Allah ya samu kusanci zuwa ga Allah shine tsoron Allah ta hanyar tsayuwa wajen yin abin da Allah ya ce a yi da kuma nisantar abin da Allah ya ce a bari da kuma kokarin cika sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama don haka falala a wajen Allah ba ana samu bane wai saboda matsayi ko saboda dangantaka ko kuma karfi na mulki ko dangi ko wani abu makamancin haka ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa man babba bihi amalu lam yusri bihi nasabuhu manzon Allah yake cewa duk wanda ayyukansa ya mai da shi baya to nasabarsa ba za ta matso da shi gaba ba in har aikinka ya hukunta a lahira ka zama cikin 'yan sahun baya to dangantakarka ba za ta amfani ka ba a wajen domin ai ana ta da alkiyama ana busa ƙaho wata dangantaka ta yanke dangantaka za ta ci gaba da haɗuwa ne idan an haɗu a gidan aljanna Allah ya ce fa idza nufiha fi suri fala ansaba bainahum yawma idhin wala yatasaalu daga ran da aka busa ƙaho to dangantaka ta kare na san wani a'a ni dan kabilar wani ne ta kare abin da zai yi maka aiki kawai shine imaninka idan an shiga aljanna kuma to sai kowa ya zama dan uwan kowa wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin dan haka ya ku yan uwa samun alheri a wajen Allah ana samu ne ta hanyar musulunci da kuma aiki da shari'ar Allah da koyon addinin Allah ta nan ake samun daraja da falala a wajen Allah da daukaka a wajen Allah kuma wannan shi ya kamata mu dage wajen yin gasa da rigegeniya a kai an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wane ne yafi falala a cikin mutane sai ya ce wanda yafi su tsoron Allah shine yafi kowa daraja duk wani wanda ba shi ba bai da daraja mai tsoron Allah shine kadai wanda yafi kowa daraja a cikin mutane Umar dan Khattab Allah shi kare da a gare shi ya gamu da nafi ibnu abdul harith a lokacin da umar ya sanya shi a matsayin gwamna na garin makka lokacin yana khalifan musulunci sai ya ce da shi da kabaro garinku da kabaro can makka wa ka nada musu a matsayin gwamna kafin ka koma sai ya ce na bar musu ibnu abza ya ce wane ne ibnu abza sai ya ce bawa ne daga cikin bayinmu ma'ana ba mai cikakken yanci ba ne umar ɗan khattab ya ce me yasa za ka ɗaura musu bawa a matsayin shugaba ya ce wallahi ba komai ya jawo ba innahu qari'ul likitabillah yana karanta littafin Allah ya iya karatun alqur'ani wa innahu alimun bil fara'id ya san hukunce hukuncen rabon gado sayyidina Umar Allah ya kare da a gare shi yace Allahu akbar annabinku annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yayi gaskiya da yace inna Allah yarfa'u bi hadha alkitabi aqwama wa yada'u bihi akharin Allah yana daga darajar wasu mutane sanadiyan Qur'ani ya kaskantar da wasu mutane saboda watsi da Al-Qur'ani daka ya ku yan uwa musulmai ya ku yan uwa musulmai masu imani waɗannan maganganu da suke yawo tsakanin mu na nuna kabilanci da gaba tsakanin kabilu da kuma ayyuka na jahiliya da kuma kokarin raina dan uwanka musulmi dan kabilar ku ba ɗaya ba da kokarin wulakanta shi a ina muka samu wannan wani addini ne ya koya mana wannan me yasa wannan yake faruwa tsakanin musulmai yake yawan maimaituwa tsakanin musulmai hatta kai ga ta tsananta a cikin mutane har ya zama na cewa ta yadu tsakanin garuruwanmu sannan kuma wato mun tafi akai kuma muna rainan kanmu da kuma waɗanda suke ƙarƙashinmu akan wannan wato ainihin ƙabilanci bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ku zama ƴan uwa bayin Allah musulmai musulmi ɗan uwan musulmi ne baya zaluntansa baya tozalta shi baya wulakanta shi baya yi ma ɗan uwansa kallon kaskantacce manzan Allah ya ce kai ya ishi mutum sharri ya yi ma ɗan uwansa kallon kaskantacce don san raba kabila ko ya fi shi wani abu na duniya manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yi wa mutane hudu ba a ranar da aka yi yakin fatuhu makka ran da Allah ya ba da sa'a garin makka ya dawo hannun musulmai annabi sallallahu Alaihi wasallama ya yi ma mutane hudu ba ya ce ya ku mutane ku sani Allah ya riga ya tafiyar muku da mummunan ɗabi'an jahiliya wannan ɗabi'a ta jahiliya kuma shine girman kai da kuma nuna fifiko tsakanin mutane ba don komai ba sai dan saboda bambancin kabilansu ko bambancin yarensu manzo Allah ya ce kai ku sai ku tsaya ku ji innaman nasu rajulan mutanen duniya fa iri biyu ne ba na uku yace barrun taqiyyun karimun ala rabbi mai biyayya ma Allah mai tsoron Allah wannan shine mai matsayi a wajen ubangijinsa wa fajirun shaqiyyun hayyinun ala rabbi da kuma fajiri tababbe wannan kuma wulakantacce ne a wajen Allah mutanen duniya iri biyu ne dole ka fada cikin ɗayan ɗayan nan ko dai ka zama mai biyayya ma Allah mai karamci ka samu daraja a wajen Allah ko kuma ka zama fajiri shaqiyi ka zama wulakantacce a wajen Allah amma launin fatarka da kalar fatarka da inda ka fito da kabilarka da yarenka wannan ba shi ke ba ba shi ke baka matsayi ba a wajen Allah ka gauraye mutanen duniya baki daya da Hausawansu da Fulaninsu da Larabawansu da Inyamuransu da kowa manzo Allah ya ce ka raba su gida biyu mai biyayya ma Allah mai tsoron Allah shike da matsayi a wajen Allah fajiri shaqi mai take dokokin Allah wannan ba shi da matsayi a wajen Allah da ka ba ruwan Allah da irin kabilarka ba ruwan Allah da irin da ka fito ya ku yan uwa musulmai ya tabbata cewa Abu Zarr al-Ghifari Allah shi kare yadda a gare shi ya kasance yana tufatantar da bawansa da kuma mai masa hidima irin tufafin da yake sawa duk abin da ya sayo ma kansa sai ya saya ma bawansa shi ma ya sa wannan kaga ai ya saba ma al'adar mutane da aka aka tambaye shi aka ce me yasa kake haka ya ce bari ku ji saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana rigima ta faru tsakanina da wani sai na wulakanta shi na zage shi da mahaifiyarsa na ce ya kai dan bakar mace mana mamar kama ba balarabiya ba ce kai ba balarabe ba ne dan bakin mutane sai je kai kara na wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ina tafiya a cikin garin madina sai muka haɗu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama annabi yana gani na sai ya ce ya abazar innaka mur'un fika jahiliya manzan Allah ya ce abuzar kai wani mutum ne wanda har yanzu akwai sauran ɗabi'un jahiliya ta tare da kai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su waɗanda ba larabawan ba su ma ‘yan uwanku ne allah ne ya sanya su a ƙarƙashinku da ka abin da kuka ci ku ciyar da su abin da kuka sa ku tufatantar da su kar ku ɗaura musu abin da ya fi ƙarfinsu in kun ɗaura musu aiki ku taya su ku taimake su da ka da kai da wadda ba balarabe ba duka ɗaya ne kuke ‘yan uwanku ne matuƙar sun yi imani matuƙar suna da imani sannan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya nuna mana cewa wa'innan ɗabi'un annabi ya ce akwai wasu ɗabi'u guda biyu cikin mutane wanda aikata su yana da alaƙa da kafirci na farko shi ne abdu'anufin nasa sukar mutum saboda nasabarsa sukar mutum saboda dangantakarsa wani ya hatu alalmayit da kuma yin kuka na na shiga uku na lalace halaka ta tabbata saboda mutum ya mutu saboda haka wannan ɗabi'a ɗabi'a ce mummuna a sokiwa ne saboda ƙabilarsa a sokiwa ne saboda inda ya fito babu shakka duk wanda ya yi abin da ba daidai ba ba daidai ɗinsa bai na nan a matsayin ba daidai ba kuma koda wane ne shi amma abin da ya kamata mu fahimta shi ne don wani ɗan ƙabila ta yayi abu kaza da bai dace ba ba shi ke nuna kuma duka 'yan ƙabilar mutanen banza ba ne misali yanzu abinda ya jawo mu yi wannan hudubar saboda abinda yake yawo tsakanin mu hausawa da wasu waɗanda suke ƙoƙarin ziga mu da cewa mu tashi mu yaƙi 'yan uwanmu fulani mu kore su daga cikin garuruwanmu wadda wannan yana ta yawo yana ta kai komo a social media kuma musulmai masu kiran kansu hausawa suna ta yada shi mu ɗauki mu hausawa yanzu masu kiran kanmu hausawa me yasa mu a karan kanmu in mun zo ishara zuwa gare mu sai mu ce hausa fulani me dalili saboda mun riga mun cakuɗa ko da addini bai haɗa mu ba wajen zama ya haɗa mu mun riga mun gauraya mun riga mun gauraya mun zama abu ɗaya ka raba mu ka ce ba fulatani ya kama hanyarsa bahaushe ya kama hanyarsa wani aiki ne mai wahalan yiwa a maganganunmu fillanci ya gaure da hausa hausa ta gaure da fillanci suturanmu tufafinmu abincin da muke ci komanmu ya zama ɗaya to yaushe za ka raba mu yaushe za ka ce wannan ya kama hanyarsa wannan ya kama hanyarsa ba zai taɓa yiwa ba kuma wannan al'adar in ta ɗarsa su a cikinmu ta tashi a cikinmu ta girma a cikinmu to za mu wayi gari abinda za mu jawo makanmu na masifa wallahi ba mu san ƙarshensa ba ba mu san ƙarshen shi ba duk inda ka ga musulmi ɗan uwanka ne shi ɗan uwanka ne shi har wasu suna cewa wai menene dalilin da yasa aka matsa sai an ce wai da bafulatani da bahaushe abu ɗaya ne yanzu a cikin mun nan wane ne zai daga hannu ya rantse da Allah ya ce shi bahaushe ne dangin babansa ya kirga kakansa goma dangin mamansa ya kirga kakansa goma ba a samu gaurayen fulani ba a ciki waye zai iya wannan rantsuwa waye zai yi wannan rantsuwa ya ce shi ba fulatani ne dangin baban shi kaka zuwa na goma dangin mamansa kaka zuwa na goma ba gaurayen bahaushe a ciki wa zai wannan rantsuwar wane ne zai bugun zai zai wannan bugun gilcin ashe mun yadda mun gamsu cewa mun riga mun gaure da su saboda auratayya ta hada mu mafiya yawa mun riga mun haɗu mun riga mun cakuɗa to yaushe rabuwar za ta yi in har za ka raba to sai ka koma wannan kakanka na takwas ɗin da yake bafulata ne ka cire shi a cikin kakanninka tukunna ka cire jininsu a jikinka tukun ka cire jininsu a jikinka tukun har wani ya matsa cewa wai me yasa aka matsa cewa alaka tsakanin bafulatani da bahaushe ba a ce bahaushe da bayarbe ko bahaushe da inyamuri ba na na isha radiyallahu ta'ala anha ta ce na tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ina da makwabta guda biyu wa ya fi dacewa da in kyautata masa waye zan fara kyautata mawa a cikinsu annabi sai ya ce wadda kofarsa ta fi kusa da taki yanzu in mun ɗauki wannan hadisin aisha da bahaushe da bafulatani da bahaushe da bayarbe wanne ne kofarsa ta fi kusa kowa a cikinmu zai ba makamshi amsa to yaushe za mu bari wannan ɗabi'ar ta shigo cikinmu yaushe za mu bari wannan ɗabi'ar ta shigo cikinmu galibin mutane suna ikirarin cewa ai mafiya yawan waɗanda ake samun su cikin harkan ta'addanci da harkan bandit yan kidnappers mafiya yawan su daga maganan su ka gane fulani ne ka gane kaza ne ka gane kaza ne tambayar anan ita ce su waɗanda suke wannan ta'addancin a cikin dajin suna da masana'antar hada bindiga ne suna da masana'antar hada bamamai ne a cikin dajin daga ina ake kai musu daga cikin gari suwaye manyan kasan da suke kai musu da yawansu fulani ne ko hausawa da yawansu fulani ne ko hausawa da yawansu shugabannin kasan mafiya yawansu suwaye su hausawa ne su to ashe kenan in ka soki ba fulatani saboda dan uwansa yayi ta'addanci to ya kamata shi ma wannan bawoshin ka dawo kanshi saboda shi kuma dan uwansa shine mai taimakawa da kayan yakin da za a yi shine su ne masu taimakawa saboda haka ashe kenan ya ku yan uwa ina so in nuna mana wannan abin da muka ɗauko yana shiga cikin mu kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan za a zo a wayi gari an haɗa mu faɗa mu da muke ciki muke zaune tare su suna daga waje suna yakar mu sannan mu ma kuma sun haɗa mu faɗa da waɗanda muke tare da su daga su suna yakar mu daga waje mu muna taya su yakar junanmu ta cikin gida muna taya su yakar junanmu ta cikin gida don haka ya koyan uwa musulmai mu kiyaye wannan mummunan ɗabi'a ta ƙabilanci da nuna cewa wai ni ne a sama saboda ƙabila ta tafi ta wani annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ja kunnenmu yana mai nuna mana kar mu ɗabi'antu da wannan ɗabi'ar manzo Allah yana cewa akwai abubuwa guda hudu cikin al'umma ta ba za su taba barin wannan ɗabi'ar ba amma ɗabi'a ce ta jahiliya ya ce na farko shine alfahru fil ahsa alfahari da dangi cewa ni dan dangi kaza ne ni na fito daga bangare kaza watta'anu fil ansab da sukar mutum saboda nasabansa saboda ya fito daga makaskantan dangi wal istisqa'u bin nujum da kuma neman shayar da ruwa sanadiyar taurari roƙon taurari wan niyaha da kuma kukan mutuwa wannan ɗabi'un manzo Allah ya ce ɗabi'un jahiliya ne mutane ba za su taɓa bari kaga ashe kenan duk wanda ya ɗauki wannan ɗabi'ar ya ɗauki ɗabi'a ta jahiliya haka in an tashi ranar lahira to za ka sauka ne a inda Allah ya sauke mutanen jahiliya saboda ɗabi'ar ku ɗaya wannan yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ja kunnen mu ya ce wannan kabilancin da duha fa innaha muntina manzo Allah ya ce ku watsar da kabilanci saboda tana da wari manzo Allah ya ce kabilanci na da wari saboda ka in ka ɗauki wannan ɗabi'ar in aka tashi gaban Allah ga kaga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wannan warin da kabilancin yake yi abinda zaka dinga yi wa manzo Allah kenan wari zaka dinga yi saboda ka ɗauki ɗabi'a mai wari haka manzo Allah ya ce ku watsar da kabilanci saboda tana da wari a zo a haɗu wa tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu ku zo ku haɗu karkashin igiyar Allah gaba ɗayan ku kar ku rarraba annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah ya mun wahayi ya ce in faɗa muku ku zama masu kaskantar da kanku da tawazu'u kar ɗayanku ya dinga alfahari ma ɗaya kar ɗaya ya dinga zaluntar ɗaya sannan an tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama aka ce da shi ya rasulullah a cikin mutane wa yafi kowa falala sai ya ce shine kullu mahmumil qalbi wa saduqul lisan mutumin da yake da wankakkiyar zuciya da kuma harshe mai gaskiya sabai suka ce ya rasulallah saduqul lisani na arifu sabai suka ce ya manzan Allah gaskiya a harshe wannan kan mun sani shine in zaka faɗi magana ka faɗi gaskiya to fa ma mahmumul qalb wane ne mai wankakkiyar zuciya manzan Allah ya ce shi wattaqiyun naqi shine mai tsoron Allah wadda zuciyarsa take tsaftatacciya farasol la ithma fi ba saban Allah a ciki wala baghiya babu zalunci a zuciyarsa ba mugunta wala ghilla wala hasad ba kyashi ba hasada wannan shine kowa falala wanda zuciyarsa take tsaftatacciya wankakkiyar zuciya haka ya ku yan uwa mu yi kokari mu kawar da wannan mummunan dabi'ar a cikin mu wannan mummunan dabi'a ce mu rike igiyar Allah falalan da ke tsakanin mu tsoron Allah matsayin danginka da kabilarka da matsayin danginku dangin masu kuɗi ne da kai babba ne da kai wane ne duka daga sanda mala'ikan mutuwa ya iso kanka aka zare ranka duk amfanin ya kare duk ya kare a duk in an mutu yanzu a garin na akwai makabartan fulani da na hausawa daban ne duk ba ɗaya ba ne ka in ka je kabari za ka bambance wannan ba fulatan ne wannan ba haushe ne akwai bambanci abinda kawai yake bambanta kabarin shine me ke cikin kabarin ma'ana wadda yake cikin kabarin da me ya tafi da me ka tafi shine kawai abin da zai amfane ka ba ruwan Allah da kabilar ka ba ruwan Allah da daga ina ka fito Allah ka samu dace sannan da karshe ya koyan uwa kamar yadda muka sani yau muna tara ga watan al-muharram annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa a hadisi yace mafi falalan azumi bayan watan ramadana shine watan Allah mai alfarma watan al-muharram wannan wata wata ce mai daraja wata ce mai alfarma yana daga cikin watanni masu alfarma wadda Allah ya fifita su ya darajanta su akan sauran watanni saboda haka mu rike mu rike wannan wasiya ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar yadda muka san hadisai da suka tabbata wanda suke nuna mana falalan azumin tasu'a da ashura yau muna tara ga wata gobe goma ga wata wadda asalin azumin dama shine goma ga wata shine ashura annabi sallallahu alaihi wa sallama ya azumci ashura ya kuma ce baɗi in Allah ya kai mu za mu azumci tara ga wata saboda ya samu labarin cewa yahudawa suna girmama wannan wunin kuma suna azumtansa da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in Allah ya kai mu gobe za mu azumci in Allah ya kai mu shekara mai zuwa za mu azumci tara da kuma goma ga wata Allah kuma bai kaddara ya kai shekara mai zuwa din ba da haka wannan sai zama sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama a azumci ranar tara ga wata da kuma ranar goma ga wata wadda annabi ya tabbatar cewa azumin ashura yana kankare zunubin shekara ɗaya haka mu rike wannan azumin kuma abin da ya kamata mu kiyaye shine addinin musulunci yana da tsari wannan ɗabi'a da wasu daga cikin mutane suke yi ɗabi'u miyagu da al'adu miyagu musamman musamman mu musulmai muna tsakatsaki ba ma daga cikin masu murna a watan almuharram saboda mutuwan Husaini jikan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama sannan kuma ba ma daga cikin 'yan shi'a masu fitowa kan titi da bakaken kaya da sunan muna bakin ciki wannan musulunci bai koyar da mu haka ba musulunci bai koyar da mu haka ba domin wannan abin da 'yan shi'a suke yi wato mutum ne ya yi amai sai kuma ya zo ya lashe kayansa domin ka je ka binciki tarihi jikan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Husaini ba wadda suka kashe shi in ba 'yan shi'a ba ba wadda suka kashe shi in ba 'yan shi'a ba haka wannan bakin cikin da suke yi abin da suke yi na fitowa cewa suna bakin ciki to babu mamaki mai yiwuwa ko suna bakin cikin mutuwar fir'auna ne don shi ma a wannan wunin ya mutu amma dai jikan manzala kan su suka kashe shi ba wanda ya kashe jikan manzala in ba yan shi'a ba kuma tambayar ita ce idan bakin cikin mutuwan sayyidina husaini suke yi me yasa ba su da ranar bakin cikin mutuwan sayyidina ali ba shi bane baban husaini me yasa ba su da ranar bakin cikin mutuwar sayyida fatima ba ita ce mamar husainin ba ba sanadiyar ta ya samu wannan darajar ba me yasa ba su bakin cikin ranar mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama duk darajar da suka samu baki daya sayyidina ali da fatima da hasan da husaini sun samu ne saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to me yasa sai bakin cikin mutuwar husaini kadai ba don komai ba sai don saboda alaƙar husaini da 'yar gidan kisra 'yar gidan yahudawa da sayyidina husaini ya aura wannan shine wannan shine me yasa ba sa bakin cikin mutuwar sayyidina abubakar da umar da uthman da ali hasali ma suke zagin su suke cewa 'yan wuta ne su me dalili me yasa ba sa bakin cikin mutuwar matan manzon Allah Aisha da Hafsa suke zagin su ma suke cewa 'yan wuta ne su me dalili saboda haka wannan ba addini bane wannan ba musulunci ba ne abin nan da suke yi musulunci bai koyar da haka daga kar mu yadda mu bada cikin masu wannan mummunan ɗabi'a ta sanya bakakin kaya ko wani abu makamancin haka kar ka zama cikin masu murna kar kuma ka zama cikin masu wuce iyaka akan abin da Allah subhanahu wata'ala bai kaddara ba kaga mutuwan fir'auna da ya mutu ranar manzo Allah sai ya ce mu taya annabi Musa murna ta hanyar muhimmi mu yazimi khalas ba mu fito ciki mu yi rali ba wannan shine abin da musulunci ya karantar da mu a yi azumi wannan shine yake nuna kana taya murnan ranar da Allah ya halakar da babban makiyinsa makiyinmu fir'auna Allah ya ƙara tsinuwa a gare shi saboda haka mu kiyayi wannan ɗabi'a kuma mu yi ƙoƙari masu 'ya'ya da iyalai mu tsare 'ya'ya mu tsare iyalai kar kai ka tsare kanka kuma ka bar naka 'ya'yan da iyalan sun kama hanya sun fita sun je kallon yadda ake rali ko wani abu makamancin haka ana wahalar da kai akan abin da babu lada a cikin shi haka mu yi kokari mu nisanci wannan mummunan ɗabi'a muna roƙonka ya ubangiji ka gafarta mana zunubanmu Allah kai mana albarka Allah ka albarkaci rayuwarmu Allah muna roƙonka ka sanya alkhairi da albarka a cikin rayuwarmu Allah ka biya mana bukatunmu na alkhairi wannan ƙasa ta mu Allah ka ƙara zaunar da mu lafiya masu kokarin kawo mana rikici na kabilanci da tashin hankali tsakanin mu Allah ka mana maganin su Allah muna roƙonka ka maida musu kaidin su ya koma kansu duk wanda yake gaba da zaman lafiyar da muke yi Allah muna roƙonka duk abin da ya shirya Allah ka sa ya koma kanshi Allah ka sa ya koma kanshi Allah ka yi mana albarka albarka Allah ka shirya da al'ummar mu Allah ka shiri samarin al'ummar mu Allah ka ba su sana'a mai albarka Allah ka ba su jari mai albarka Allah ka tsare su daga shaye-shaye ka tsare su daga shan kwaya ka tsare su daga zinace-zinace ka tsare su daga bin mata ka tsare su daga masifin duniya da lahira Allah ka shiri yan matan al'ummar mu ka tsare su daga sharrin shaidan ka tsare su daga rudin duniya ka tsare su daga fasikanci Allah muna roƙonka ka kara mana albarka ka kara musu albarka dattawan mu Allah ka kara musu albarka Allah ka kara daura su akan hanya madaidaiciya Allah muna roƙonka gaba ɗayan mu Allah ka sa mu kyakkyawan ƙarshe Allah ka sa mu kyakkyawan ƙarshe Allah ka sa mu gama da duniya lafiya Allah ka sa mu gama da duniya lafiya Allah ka sa mu gama da duniya lafiya masifan duniya masifan mutuwa masifan lahira Allah ka tsare mu Allah ka sassauta mana tsananin rayuwa Allah ka sassauta mana tsananin rayuwa abinda muke ciki na kunci da wahala a wannan ƙasa Allah muna roƙonka ka kawo mana ɗauki Allah ka kawo mana agaji ya ubangiji wannan ƙasar tamu ta rikice ba ni gyara mana ita in ba kai ba Allah ka gyara mana ita Allah ka gyara mana ita Allah mun yi azarbabi a baya mun maka shigi a baya mun ce sai wani sai wani Allah mun tuba Allah mun tuba mun kaskantar da kanmu zuwa gare ka shugabanni ba za su iya ba jami'an tsaro ba za su iya ba kowa ya kasa kowa ba zai iya ba Allah wanda ya rage kai ne Allah muna roƙonka Allah ka tausaya mana Allah ka tausaya mana Allah ka kauda kai game da kurakuran mu Allah ka kauda kai game da kurakuran mu Allah karka dubi laifukan mu Allah duk yadda kurakuran mu da laifukan mu suka yawa rahamar ka tafi su fadi Allah ka sanya mu cikin yalwar rahamanka Allah ka sanya mu cikin yalwar rahamanka Allah ka sanya mu cikin yalwar rahamanka Allah ka yi mana albarka Allah ka yi mana albarka Allah ka ba mu arziki mai yawa mai albarka Allah ka tsare mu daga haram Allah ka tsare mu daga haram duk hanyar da zamu gamu da haram Allah ka tsare mu da shi Allah ka tsare mu daga ha'inci ka tsare mu daga cin amana ka tsare mu daga yaudara ya ubangiji kai mana albarka Allah ka albarkaci rayuwar mu masu kananan sana'o'i a cikin mu Allah ka kara musu albarka manyan yan kasuwan mu Allah ka kara musu albarka masu neman kasuwanci da jari Allah ka ba su mai albarka masu neman bukatu mu na alkhairi Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi masu jarabawa Allah ka ba su sa'a masu jarabawa Allah ka ba su nasara Allah ka yi mana albarka baki ɗayan mu Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi abinda muke tunkara na zabe a ƙasar mu shekara mai zuwa ko shekara ta gaba muna roƙonka ya ubangiji ka zabar mana shugabanni na gari Allah ka zabar mana shugabanni na gari Allah duk wanda mulkinsa a gare mu ba alheri bane Allah ka hana shi mulkan mu Allah ka hana shi mulkan mu Allah duk wanda mulkinsa yake alheri a gare mu koda ba ma san shi Allah ka sa mana san shi ka daura shi akan mu Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi Allah ka kara mana daraja ka kara mana albarka Allah muna roƙon ka sa mu masu daraja ne a wajenka Allah ka kara mana daraja a wajenka Allah ka kara mana daraja a wajenka Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقوموا لصلاتكم يرحمكم الله